الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin irshadu ulil basair na shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi akan tambaya ta goma sha uku yau ishirin ga watan safar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya dace da shida ga watan tara miladiya shekara da uku, a wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar gra a garin azare jihar bauchi tambaya ta goma sha uku tana cewa halil ashiya'un najisatu mahdudatun au ma'dudatun wa ma sifatu zalika tambayar ta ce wai shin abubuwan nan da suke najasa mun yi karatu akan najasa malam ya karanta mana nau'uka na najasa sakila da kafifa da mutawassita to alashiya'un najisa abubuwa waɗanda suke najasa ne malam yace mahdudatun au ma'duda hal hiya ma'dudatun au mahduda shin abubuwa na najasan nan wato suna da iyaka ko kuma adadi suna da iyaka ko kuma adadi wa ma sifatu zalika idan da akwai meye siffar iyakar meye siffar adadin aljawab amsa awwalan malam yace abu na farko يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة واجبين أسني تيوى الأصل في جميع الأشياء أسلي أكومي دكومي الطهارة شيني سركي wannan ƙa'ida ce kuma na hannuka tullab ilm mu a matsayinmu na ɗaliban ilimi irin wannan gaba tana da muhimmanci a wajenmu saboda sikeli ne da zai taimake ka wajen auna al'amura. Al'aslu fil ashiya'i a taharat asali a abubuwa shi ne tsarki, to kaga me wannan jumla take nufi, wannan ibara tana nufin kafa fahimta cewa, duk wanda ya ce abu kaza najasa ne fa alaihi biddalil. In ka ji an ce al'aslu fi kaza shi ne kaza, to wannan asalin shine almutamassaku bihi shine abun da ake riko da shi wannan asalin la yurfa illa bidalil ba a ɗauke wannan asalin sai inda dalili don haka tunda asali shine tsarki to yanzu duk wanda yace najasa to fa alaihi bidalil sai ya gabatar da dalili don tabbatar da cewa wannan abun najasa ne kenan yanzu za mu san abu najasa ne min ƙibali shari'i daga shari'a tunda asali komi mai tsarki ne shi mun huta falayen jusu falayen jusu walayu na jisu min ha illa ma dalla shar'u alai shi ne ma'anar al'asulu fi jami'il ashiya a tahara shi ne falayen jusu babu abin da yake zama najasa shine yan jusu babu abin da yake zama najasa wala yunajjisu babu abin da yake mai da wani abu ya zama najasa hmm? falayen jusu ba abin da yake zama najasa a kira shi najasa wala yunajjisu haka babu abin da yake mai da wani abu ya zama najasa illa ma dalla shar'u alaihi sai abin da shari'a ta yi nuni a kansa wannan ka iya cewa shine sharhin al-aslu fil ashiya at-tahara fa hadha aslun mahdudun wannan asali ne wanda yake da iyaka la yashuddu anhu shay'un kuma ba wani abu da zai fita daga ciki komai yana ciki ba wani abu la yashuddu anhu shay'un a larabci in sun faɗa suna nufin ba wani abu da zai ware ya fita daga wannan ka'idar al'asul fil ashiya a tahara ko ma menene abin da zai zama najasa ko kuma in ya taɓa zai mayar da abin ya zama najasa to sai dai a jira shari'a ta faɗe shi ba da molonka ba ba da al'ada ba ba da ƙyama ba wa amma ma warada annahu najisun malam yace amma wannan shine hududin da malam yake fada tambayar da yayi halil ashiya'u najisatu mahduda eh sai yake sai yake to kaga ibara tana nuna cewa eh mahduda bi hududi shar'i iyakar najasa shine abin da shari'a ta ambace shi najasa ita ce iyakar najasa najasa ba ta zarcewa zuwa ga hankalin masu hankali ko kyamar masu kyama ko takatsantsan ɗin masu takatsantsan ko shakkar masu shakka wannan baya mai da abu ya zama najasa sai shara wa amma ma warada annahu najisun mala yace amma abin da ya zo shi cewa jazakallahu khairan abin da ya zo shi cewa a mawara da annahu najisun abin da ya zo cewa shi najasa ne duk abin da ya zo mana a matsayin najasa famin ma huwa mahdudun ciki akwai abin da yake da haddi wa min suwar ma'aduda kuma a cikin abubuwa masu haddin akwai surori daban-daban wa yajma'uha jami'an annaha kulluha khabisa amma dukka suna haduwa akan cewa dukkan su abun kyama ne amma abun kyama na shari'a ba na dabi'a ba najasa shine abin da shari'a ta kyamace shi khabis a ma'aunin shari'a akwai khabis a ma'aunin tabi'a ɗabi'ar ka wato ta'afuhu ɗabi'arka tana ƙin wannan abun ana samu kowa da kyama ko yanzu kaki aka samu ɗabi'ar ɗan adam tana kyamar kaki ko majina abin kyama ne amma a nazari na shari'a ba a ce masa khabis a ma'aunin a ma'anar shari'a majina ba za a ce mata khabis ba domin aka ce abu khabis a ma'anar shari'a ya zama najasa ya zama abin kyama ko dai najasa hissiya ko ma'anawiya hissiya haƙiƙanin najasa ma'anawiya kuma yadda shari'a take kallon abin a hukunci to majina kuma wato kamar yadda za mu karanta ba najasa ba ce ba don haka najasar suna da iyaka minhu ma huwa mahdud lallai a babin najasa akwai abin da shari'a ta yi wa iyaka kuma sura ne malam ya ce daban-daban amma kasancewar najasa kala-kala ce iri-iri ce wannan baya hana dukkaninsu su taru akan cewa abin kyama ne a mahangar shara walakin mahallul khabasi kad yakfa alaina ya ce sai dai gurbin kyamar yana iya ɓuya a gare mu akwai abin da shari'a takan ambace shi najasa amma mu idan an bar mu ba za mu ga gurbin kyamar ba amma shari'a kuma ta kyamatar da shi fanabbahana shari'u ala ma yadulluna wa yurshiduna ila zalika don haka shari'a sai ta faɗakar da mu zuwa ga abin da zai nuna mana ya nusar da mu zuwa ga haka wato in ba dan shari'a ta an karar da mu cewa abu kaza najasa bane in dan ta mu ne ba za mu ɗauke shi a matsayin najasa ba kuma sai ya cutar da mu amma akwai abubuwan da shari'a ta hange su a matsayin wato ƙazanta ne abin kyama ne to amma ba lallai ɗabi'ar mu kuma ta kyamaci abin ba sai ta an karar da mu cewa abin kyama ne shine ta nuna mana ta an karar da mu faminal mahdudi yana daga najasa da shari'a ta yi wa iyaka annal kharija minas sabilai ne cewa dukkan abin da yake fita ko abin nan da yake fita daga kafan nan guda biyu mafitsara da kuma dubura allazi lahu jirmun wanda yake da ruwa wanda yake liquid shine jirmun najisun cewa najasa wai kenan da a ce dutse zai fito ta gaban namiji ko ta dubura kamar da malikiya suke faɗa in dai ba an ga jikar bayan gida ko jikar fitsari a jikinsa ba to ba najasa ba ne ba amma abin da yake fita bisa al'ada da aka sani to yana da jirmu liquid ne duk abin da yake fita bisa al'ada shi yasa malamin malikiya sai suke raba kalmar al'ada abin da yake fita ta kafan nan guda biyu adata bisa al'ada saboda in ya fita daga al'ada to wala Allah zai saba hukunci to dukkan abin da yake fita daga kafan nan guda biyu allazi lahu jirmun amma wanda yake liquid najisun najasa ne illal maniyya in banda mani fa innahu sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallama taharatuhu domin tsarkinsa ya inganta daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cikin abin da kuka riga kuka sani wa annahu yanbaghi ghaslu ratbihi wa farku yabisihi kuma shi abin da ya kamata shine a wanke ɗanyensa a kankare busasshensa fark kankarewa ko da farce ko da reza ko da wani abu mai ɗan kaushi shine fark shi ɗanyensa a wanke shi busasshensa a katse shi sallallahu yawwa shine mukaddima karatunmu cewa wato ba a gano najasa ta hanyar hankali ko kyama ka iya cewa mani abin kyama ne abin kyama ne to amma kuma sai gashi ɗabi'a tana kyamarsa amma shari'a kuma bata masa hukuncin najasa ba kaga kenan ma'aunin ba shine kyamar ɗabi'ar ɗan adam ba ma'aunin yana wurin shari'a eh wannan haka ne abin da ka faɗa malam yace wa minal mahdudi har har ila to kaga wannan ya kira ta najasa mahduda shine wato ma yakhruju al kharju min as-sabilayn shi ma alladhi lahu jirmu kaga wannan haddi ne yawwa wa minal mahduda haka yana nan daga cikin lissafin najasa wacce take da haddi annama haruma akluhu cewa dukkan abin da ya haramta a ci namansa wa huwa akbaru min alhirri kuma ya fi kyanwa girma alhir da shaddar ra'un shine kyanwa amma alhiru bitaksif babu shadda suna ne na farji farjin mace eh alhiru alhiru da shadda shine kyanwa kaga bambancin ma'ana kawai saboda abinan haraka wa min al-mahdudi anna ma haruma akluhu wa huwa akbaru min al-hirri yana daga cikin najasa mai iya da aka da aka iyakance cewa dukkan abin da ya haramta a sa alhalin ya fi kyanwa girma ya fi mage girma khilqatan wajen halitta fa innahu najisun to wannan abun najasa ne wato abin da yake layin mage kasancewarsa minas siba'i daga cikin dabbobi masu kafa hudu masu fiƙa masu farauta kuma ya fi mage girma daga daidai mage'i kasa malam zai magana a kansu daga mage'i abin da ya fi mage fa innahu najisun to najasa ne kalkalbi kamar kare wal khinziri da alade wasiba'il baha'imi da sauran dabbobi mayaka dabbobi mayaka irin su damusa irin su kura fa hadhihi jami'u ajza'iha wannan dukkaninsu dukkanin ɓangarorinsu na halitta wa ma kharaja minha da abin da ya fita daga gare su najisun najasa ne wala yustasna minhu shay'un ba wani abu da ake togewa alal mashhuri min al mazhab malam yace amma bisa shahararren zance a mazhabar hambaliya to da kare da alade da kura da damusa da zaki da da, da giwa duka waɗannan dabbobi waɗanda suke wato mafarauta na banda giwa ba ta mai a tana cikinsu a tana da fiƙa tana cikinsu tana cikinsu dukka waɗannan dabbobi wato an kamar yadda aka haramta cin namansu to haka a mazhabar hambaliya kome nasu najasa ne kuma mazhabar hambaliya suka yi hukunci maka ga malikiya ba haka ba ne yawa a malikiya kullu hayyin tahiru duk abu mai rai kawai mai tsarki ne ko da ba a cin naman dabba in dai yana da rai yana numfashi to mai tsarki ne wato dan ya taba ka ko ka taba shi ko ya kwanta a wuri ya tashi a iya sallah a wajen in ba yana dauke da najasa ne ya sa a wajen ba ko ya shafa maka amma a karan kansa shi saboda shi kare ne kawai in ya wuce ta wuri sai an wanke ko in ya kwanta a wuri sai an wanke ko in ya taba riga sai an wanke a'a shi san malam ce wasu sahihu amma zance da yake mai inganci annal himara wal baghla da jaki da alfadari malam bai kawo doki ba me yasa saboda ana maganar dabbobin da aka haramta cin naman su eh jaki an haramta cin naman sa alfadari kuma kiyasi akan jaki ba a samun alfadari sai an hada da ruwan jaki malam ya ce amma abin da ya shafi jaki da alfadari su a mazhaba duk sun hada hada su sai malam ya cire su ya ce su riƙuhu wa arakuhu wa sha'aruhu wa ma kharaja min anfihi annahu tahiru da riƙuhu wato munan yawunsa miyau wa arakuhu da guminsa wa sha'aruhu da gashinsa wa ma kharaja min anfihi da abin da ke fita ta hancinsa na majina annahu tahirun mai tsarki ne malam yace bi khilafi baulihi wa rawfihi sabanin fitsarinsa wa rawfihi da bayan gidansa wa ajza'ihi da kuma gabbansa idan an cire su ajza gaban idan an cire su fa innaha khabithatun najisa wato su kam wato khabithatun najisa wato abin kyama ne najasa ne li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuhuma abin da yasa aka ce su ba najasa bane saboda manzon sallama yana hawan alfadari yana hawan jaki wa sahabatu radiyallahu anhum haka sahabbai radiyallahu anhum suna hawan jaki walam ya amur bi tawaqqi araqiha ko bi tawaqqi araqaha bai kuma yi umarni da ainihin wato kiyayan abinan bi tawaqqi araqiha zai zama bai yi umarni da kiyayan yawun yawun alfadari ko jaki ba wa riqiha da kuma guminta wa sha'riha da kuma gashin ba wa hiya aula min taharati su'ril hirri to wannan kuma shi yafi ma kusa da tsarki sama da tsarkin sauran shan kyanwa su'ur shine sauran ruwan da kyan da dabba ta tsoma baki ta ɗage an gane shine su'ur in an ce fablul ma'i sauran ruwan amfanin ɗan adam an ce su'urul ma'i aka ce da su'ur an ce fablul ma'i sauran ruwan ɗan adam da ya amfani da shi su'urul ma'i sauran ruwan dabba da ta sha. Malam ya ce to, da gashi da miyau da gumi na alfadari da jaki shi ya fi cancanta da tsarki ma min taharati su'uril hirri sama da tsarkin sauran ruwan canwa, allazi sabatat taharatuhu wanda tsarkinsa ya tabbata da nassi kenan mala yana isara zuwa ga qiyasul aula in za a ce ruwan da kyanwa ta sha ta rage mai tsarki ne domin babu aula gashin alfadari da gumunsa da yawunsa min babu aula me yasa saboda ai ta kyanwa ba ta rasa tafkan kadangare da yi waye da sauransu ko bakinta baya rasa wasu ɗan talawusat na najasa amma tare da haka aka yi rangwame a sauran ruwan da ta sha aka ce shi ma mai tsarki ne a iya alwala da shi to in haka ne to ai abin ruwan da alfadari ya sha ya rage ko jaki ya sha ya rage shi ya fi cancanta da a masa hukuncin tsarki saboda alfadari baya cin kadangare baya kama bera haka jaki ciyawa suke ci da dusa malam ya ce wa allalahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi kuma sai ya bayyana illar da ta sa aka yi rangwame dangane da sauran ruwan kyanwa bi annahunna min at-tawafina da cewa su kyanwa suna daga dabbobi masu zirga zirga alaikum a tsakankaninku wa tawafat hakan nan matayensu suna daga cikin dabbobi masu zirga-zirga a tsakankaninku wa mashakkatu mulabasatil hamiri wal bighali malam yace wahalar e wahalar da ke tattare da wato tabawan jaki wal bighal da alfadari ashaddu min alhirri bi kasir wato wahalar ashaddu a shakku to da to zai iya ɗauka tunda mashakka ake magana amma dai ibarar ta canza kuma yan fasaha wa mashaqqatu mulabasati alhamiri wal bigali ashaddu yafi fasaha akan a ce wa mashaqqatu mulabasati alhamiri wal bigali ashaqqu a sake maimaita kalmar mashakka eh malam ya ce tsanan wahalar da ke tattare da taɓawan jakai da alfadarai a shaddu min alhirri wato ya fi wahalar ta fi tsanani sama da na kyanwa bi kafir malam ya ce da yawa ma wa aula bil ibahati wa tatahir kuma su suka fi cancanta da halattawa da kuma tsarkakawa abinda malam yake faɗa a nan shine idan an ce illar da ta sa aka yi sassauci akan kyanwa ya zama ita ba najasa ba ce sauran ruwanta ko sauran abincinta ko kwanan abincinta ba najasa ba ne ba illar sai aka danganta kawai da innaha kanat min at-tawafin innaha min at-tawafin alaikum wa tawafat ita kyanwa tana daga dabbobi masu zirga zirga ne a tsakankanin ku to in dai yawan mu'amala da ita ne yasa aka yi rangwame to sai malam yake cewa to ai mu'amalar da muke da jaki da alfadari ya fi yawa sama da mu'amalar da muke yi da kyanwa ba ina nufin a yanzu ba a birni da ido ya bude yanzu garin nan najin ba alfadari jakin ma sai an yi da gaske kafin a samu jaki a garin nan to amma an yi zamanin da za ka samu mu'amalar da ake da jaki ta fi yawa sama da mu'amalar da ake da kyanwa kyanwa kan ma masu mu'amala da ita ma ita ce take zirga-zirgar ta jaki kuwa hawa ake hawa ake a ɗora masa kaya haka alfadari so lura da haka inda illar ita ce ita ce mu'amala to mu'amala da alfadari da jaki ya fi ya fi yawa da kusaci sama da mu'amalar kyanwa don haka ta wannan fiska sun hada illa kenan ko to kaga idan illa ta hadu kuma to hukunci yana haduwa sai kiyasi ba wanda ya rage kuma sai kiyasi na yawa to idan ana neman hukunci tsakanin wani al'amari bako abinan akan wani al'amari bako to idan akwai wani lamari wadda ba bako ba da yake da dalili yake da nafsi kuma suka yi kama to ana sama wa bakon hukunci ta wannan hanyar amma abin da yake hada su a samu hukuncin ita ce illa ita kuma illa mun karanta da ku a littafin al'usul min ilmin usul ko yawa akan nassanta ta kuma akan yi hasashenta to balle wannan an nassanta ta wannan illa wa amma muharramul akli mala ce amma dabbar da aka haramta cin namanta kun ga anan dai malam ya bambanta muharramul akli za mu iya cewa ya ambace su kala uku kala na farko su ne waɗanda ba sa sauci cewa su najasa ne wannan su ne siba'ul baha'im siba'ul baha'im ma fawqal hirri ba sa sauci cewa su najasa ne komai da koman su najasa ne sai kuma ya ambaci wasu daga cikin waɗanda ba siba ba eh su ba a ce musu siba suna jaki alfadari su kuma wannan sai ya ambaci najasa su kuma yawunsu da gumunsu da abinan ɗinsu da majinarsu ka hada hada hawayensu yawa wannan ba najasa ba ne ƙiyasi a kan kyanwa sannan kuma amma abin da ya shafi tsarinsu da bayan gidansu to wannan kuma najasa ne najasa ne saboda wannan ai sun biyo sun biyo jini sun riga sun shiga cikin jini sun biyo sun biyo hanyoyin da za su zama najasa tunda naman ya haramta su sun cakuda da jini sun cakuda da nama wa amma muharramul akli mimma huwa mithlul hirri wa asgharu minhu malam ya ce amma wanda aka haramta cin namansa wanda yake kyanwa da ƙasa da kyanwa fa inna su'rahu wa araqahu wa riqahu tahiru to waɗannan da sauran ruwansu da kuma gumunsu da kuma wato abinan e, e, e, yawunsu tahiru mai tsarki ne daga can wa'i kasa kamar su mai su mai kenan na a wanda aka haramta cin nama muharramul akli eh kaga su ɗera kenan ko eh gafiya eh tana ciki eh ha kadan gare an haramta cin namansa an haramta cin namansa طيب ها a busha ai ba ai tana na akan asali inda ba wani abin da ya zuwa kanta a ai busha kafa ta nawa ha hudu ko eh na eh to amma ita ba ni ban san wani abu akan ta ba wanda zai hana cin namanta wa amma bauluhu wa rausuhu amma tsarinsa da bayan gidansa wa jami'u ajza'i lahmihi da dukkan sauran sassan namansa fa innahu najisu najasa ne tunda namansa haramun ne da haka da fitsarinsa da bayan gidansa da duk wata gaba da za ta cizge ko tarko ya fincike najasa ne siwa ma laisa lahu nafsun sa'ila in banda wanda ba shi da jini mai gudana fa inna jami'a ajza'ihi to wannan kan dukkanin gabansa tsahiratu mai tsarki ke koda sun kwabe kal aqrabi wa zubabi wa nahwihima kamar kunama da kuda da makamantansu yawwa wannan duk sun shigo ciki fara dukkan na ok eh haka ne haka ne ana magana akan wanda aka haramta cin naman su eh kamar kunama ko da kuda da irin su kyankyaso ko da najasa ne shi to amma shi to ita nan dai ha kwado eh kwado bai da jini ne yana da jini ya maharamul aqil maharamul aqil na kyankyaso to kyankyaso ai najasa ne ta wallar min najasa ai kyankyaso kyankyaso najasa ce take kyankyasa sa saboda a ita yake bi ba a samun su sai a najisa ka iya cewa ita ce gata sai ita ce abincinsa wa amma ma'kulul lahmi wannan kenan waɗanda aka haramta cin naman su malam ya kasa su in categories eh wa amma ma'kulul lahmi amma abinda ake cin naman sa wa kullu ma minhu tahirun siwa dami to dukkan abin da yake daga gare shi mai tsarki ne in banda jini wa ma tawallada min dami da abin da jini ya haifa min qaihin wa sadidin na maki da diwa su ne kadai najasa a jikin dabbar da ya halatta a tunamanta kun ga idan kun kula wannan babin babin najasa ne so shi sa malam baya sai yake ambato a dunkule muharramul akli da kuma ma'kulul lahm shi babin sanin muharramul akli da ma'kulul lahmi wani babi ne daban ba wannan ba wani babi ne daban can kuma sai mun je babin atsima da kuma ashriba to a nan ne nan kuma sai a tadda ma'akulul lahmi da kuma muharramul akli wa min al mahdudi to kaga kenan nan ma'akulul lahmi shi kawai nan matukar kenan matukar bai mutu mushe ba idan bai mutu mushe ba to yana nan da gumunsa da hawayensa da yawunsa da majinarsa da sauran ruwansa duka wannan da kashinsa da fitsarinsa kusan mutane sun gagara fahimtar wannan wasu har yanzu sun kasa fahimta duk dabbar da ake cin namanta ai fitsarinta da kashinta ba na jasa ba so kashin dabbobi irin su tumaki da awaki da shanu ba na jasa ba ne fitsarinsu ba najasa ba ne ba to idan gida misali suna kiwon awaki akuya ta yi fitsari a can ɓe kan baranda can waye da sauransu ne da sauransu sai dai a kyamaci zarnin na shi ma ba najasa bane duk dabbar da ake cin namanta fitsarinta da kashinta ba najasa bane balle hawayenta da guminta da yawunta ba najasa bane ba najasa bane wa min al-mahdudi min an-najasati daga cikin wato najasa da aka yi wa iyaka jami'ul mayyitati dukkan mushi siwa maitatul adami siwa maitatul adami in banda mushen dan adam wasamaki da mushen kifi wal jaradi da mushen fara wa ma la nafsa lahu sa'ila da mushen duk abin da bashi da jini mai kwaranya fa innaha tahiratun to wannan mai tsarki ne an gane ko duk mushe najasa ne har wadda ake cin naman nasa akuya in ta zama mushe najasa ne tinkiya ta zama mushe najasa ne abin da zama mushe najasa ne su ma kuma dabbobin da ake cin naman nasu gabansu ajiza gabansu idan suka fita daga jikinsu to ana ba su hukuncin mushensu a malakiya suna cewa wa kullu ma anil hayyi awil maitin fasal ka maitatil hayyi alladhi minhu hasal cikin misbahu saliki wa kullu ma anil hayyi awil maitin fasal duk abin da ya cizge ya fice daga rayayye ko daga matacce kamai tatil hayyin ladhi minhu hasal hukuncinsa hukuncin mushen abin da ya fita daga jikin nasa kaga kenan idan kafar akuya ta fita ko da akuyar da ranta hukuncin kafar ba hukuncin akuyar a lokacin ba hukuncin mushen akuyar kaga kenan me najasa ne amma idan aka yi hatsarin mota kunnan mutum ya fita hukuncin wannan kunnan hukuncin gawarsa inda ya mutu gawar najasa ce ba najasa ba ce don haka kunnan ba najasa ba da za ka sa shi a aljihu za a tafi asibiti kuma sai sallah a tsaya sallah a hanya kai sallah da kunnan aljihunka to ba a cewa kai sallah da najasa saboda kunnan na mutum ne shi ita kuma gawar mutum ba najasa ba ce balle yanzu a yi hukuncin kunnan da ya fice a matsayin najasa an gane a don haka banda gawar dan adam shi mushensa ba najasa ba ne da aka ce al'adami ɗan adam ya haɗa har da wanda ba musulmi ba ba sai gawar musulmi ba ko da kafiri ne gawarsa ba najasa ba ce sai dai idan ta ruɓe ta ruɓe ta tana wari to a nan sai ta zama najasa saboda yanzu jini da ɗiwa da waye sun burtsatso sun riga sun lalata sun hauro fatar sun lalata ta da kifi da fara kuma kamar da kuka sani dama ba abin da ya haramta cin namansu kifi da fara ko da dai ba na cin fara na ga ana sayar ta ma rayi na ɓaci yake da tsabar ban na so eh balle na ga mai ci hankali na tashi yake ya na mudu mudu eh har ma daraja ne da ita ko Allah ya kyauta wasu kan ba su san daɗi ba na tana magani a babu a kemis ne an gane so fara da kifi wanda dama manzan salma ya ambace su ko ya ce uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe biyu da jini biyu tunda mushe haram ne kuma najasa ne sai ce an halatta mana guda biyu sai ce fa'ammal maitatani fassamaku wal jaradu ko falhutu wal jaradu amma mushen guda biyu kifi da fara to kaga wannan a ilimi na usulul fiqhi ba da mafhumi baka cewa to iya biyun nan ne a'a illar da ke tattare da su ita ce za ta kirawo sauran wace illa ce ta sanya mushen kifi a halal ta sanya mushen fara halal za ka ce mushen kifi saboda shi naman ruwa ne don haka sai mushen sai ya zama halal don haka duk naman ruwa amma a fahimta naman da dabbar da ba ta rayuwa kwata-kwata sai a ruwa ita ake magana domin muna da dabbobi muna da kala uku bariyun bahariyun suna cewa kuma da barma'i barriyun dabbar kan tudu bahariyun dabbar cikin ruwa wacce ba ta rayuwa sai a ruwa kamar kifi barma'iyu dabbar da take iya rayuwa a ruwa take iya rayuwa a tudu so in ana maganar su kifi banda ita irin su kada banda ita za su dauki wani hukunci daban su kwado su kunkuru sai dai hukuncin su ya fito ta wani wuri daban amma za a kiyasun su akan kifi ba haka dabbar da ba ta iya numfashi idan ta bar ruwa to mushanta duka za a kiyasi akan kifi ita kuma fara dabbar tudu ce ba dabbar ruwa ba ce mecece illar da ta sa mushanta yake halal rashin jini la nafsa laha sa'ila ba fara ba ta da jini wadda yake kwaranya nafs anan malamai suna fasara shi da jini ne wani kana hakikanin nafs shine rai to amma tunda jini shine yake yawo da da rayuwa a cikin sassan jiki to shi yasa ake aka aka aka abbara shi da annafs an gane ko kuma jinin ake nufi da annafs wannan kudura ce ta Allah subhanahu wataala yake gwadawa wato bayinsa idan mun ɗauka cewa sai da taimakon jini halittun da yake yi suke existing to bari ya gwada mana cewa yana iya gudanar da halitta ba jini da haka dabba da take kan tudu wacce ba ta da jini mai kwaranya kamar fara kamar dodon kodi kamar tsutsa da dukkanin nau'ukanta in ba tana jasa ba tsutsar goro tsutsar dabino tsutsar jikin bishiya tsutsar kaza ire-iren wannan tsutsa wanda ba su ba na najasa ba dukka ba su da jini na haka za a iya ba wata matsala su shanshani su na eh kuda kaga mala ya kawo shi cikin muharramul akli da zo eh na kuda yana da jini yana da jini mako eh sannan kuda kuda zai fito cikin muharramul akali saboda amina salama ya ce yana da jinya a jikinsa eh yana da jinya a jikinsa so eh kaga kaga irin irin waɗannan dangin fari eh su su ba wannan duk za a kiyasa su akan fara saboda illar rashin jini ne gudana sai su kuma a wannan addamani abtihalul kabid ko abtihalul kabid da sefa da hanta sefa da hanta kun ga su jini ne hakika amma an yi rangwame kasancewarsa ba jini ne mai gudana ba ba jini ne mai gudana ba sai aka yi rangwame a kansu na to don kodi yana rayuwa a ruwa amma shi amma ina baya amma ina ok akwai na ruwa akwai na ƙasa amma ina baya ba da jini ala ayi halin ko suna rayuwar kan tudu idan ba su shiga cikin wata ka'ida ba yanzu irin kada ai ka'ida ta shiga kwado hanawa aka yi to wanda bai shiga cikin ka'ida ba ba a hane shi shi kansa ba sannan bai shiga cikin ka'ida ba to shi kenan yana nan a asali yana nan a asali طيب آه وما يبقى بعد الذبح في العروق mala yace abin da yake saura bayan yanka yanka dabba ko akuya ko rago fil uruqi a cikin jijiyoyi wallahi da tsoka fa huwa tahirun wannan mai tsarki ne eh jini da aka yi afuwa an gane ko bai zai ga a cikin kashi cikin kashi akwai bargo jini ne ana me aka tsallake wa min al mahdudi aidan malaka yana daga cikin najasa da shari'a ta iyakance har ilau kullu muskirin ma'i'in najisin duk wani abu mai sa maye ma'i'in wanda yake liquid na ruwa najisin a najisun najasa ne eh najisun najasa ne min ayi nau'in kana kuma daga kowane irin abu aka yi shi ko daga wake ne ko daga dawa ne ko daga ko menene wa jami'ud dima'i hakan nan dukkanin jina ne najisatun najasa ne illa dama mala nafsa lahu sa'ila in ban da jinin abin da ba shi da jinin mai gudana eh yawwa kaga jininsa ba mai gudana bane eh jininsa ba mai gudana amma dai ba wannan ne zai halatta cin naman sa ba tunda yana da illa a nan mu dan duba wata mas'ala da ce wa min aidan aidan kullu muskire da ce dukkan wani abu mai sa maye kaga kama me uwar maye giya ba yawa giya da duk wani abu mai sa maye a kowar irin nau'i ne yake wannan za ka yi istisna'in abubuwan da aka yi su don magani wanda su dama ba sa sa maye sai idan sai idan an yawwa sai idan an wuce iyaka wajen amfani da su sai an taɓewa hanyar amfani da su waɗannan su ba giya ba ne kuma ba kayan maye ba ne ba giya ba ne ba kayan maye ba ne ba a yi su don maye ba kuma mayen da ke cikinsu wato ka iya cewa ka iya cewa maye ne waɗanda wanda ake ƙirƙirarsa alhaƙiƙa ba kayan maye ba ne ba masu amfani da shi ne suke yadda suke yi musu maye to amma waɗanda abubuwan da ake yin su wanda kayan maye ne wanda galibi za ka samu sai an lalata wani abu mai tsarki ne sai ya samar da mayan kuma wani abubuwan kamar giya da ƙannanta matsala ce da aka samu saɓani a kanta shin babu saɓani cewa haram ne giya haramun ce da ijma'in malam amma najasa ce wannan akwai saɓani jimhurin malamai dukkan a'immatul arba'a hanafiya malikiya shafi'iyya hambaliya dukka sun tafi akan cewa giya najasa ce kuma sukan kafa hujja mafi girman hujja da faɗin Allah ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajzamu والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رجس من عمل الشيطان sauran dalilai da suke da suke ambata suke dogara da shi hakan nan an samu waɗanda kuma suke da fahimtar cewa giya ba najasa ba ce kawai haramun ce kuma ba lallai ne dan an haramta cin abu ko shan abu sai ya zama najasa ba haramci suna ganin daban maganar najasa daban don haka dukkan najasa haram ce amma ba dukkan haram ne najasa ba suka ce giya da sa'o'inta babu abin da yake nuna cewa su najasa ne in ban da dalilan kawai suna nuna haramcin haramcin sha ne jama'a an gane wannan matsala ce na to ai wari ba shi ke sa ya zama na najasa ba lallai wari ya zama ya zai sa ya zama najasa ba eh a shine ma'aunin najasa ba wari eh ga da zama muke faɗan zannin tsarin dabbobi eh ba lallai shi zai hukunta najasa ba mun karanta a farkon karatun ai najasa nafsi ce wannan mas'alar mas'ala ce da zaka samu cikin maluma kamar Imam Shaukani ya tafi akan Allah masa rahama ya tafi akan cewa giya ba najasa bace ba cikin littafin sa Sirrul Jarrar kamar naga wannan binan sayyidu sabiq cikin fiqh sunna ya karkata ya karkata zuwa ga haka malam ibn usaymin cikin asharhul mumti lalle ya tafi kan wannan wannan fahimtar in kana shek bin baz kuma yana tare da jamhurin malamai cewa giya na jasa ce amma zan so ku je ku bincike akan wannan mas'alar yana da kyau sosai dube ta dan yi bincike a kanta ga malam qurtubi yayi magana akan ta cikin tafsirin sa in ba na manta ba karkashin ayar innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam nawawi yayi magana akan ta cikin al majmu inda za ku samu littafin al majmu sai jarrar na sai yana da wahalar samu da nima ban da shi na shaukani ayi magana akai sosai fikau suna ba shi da wahalar samuwa same shi ku karanta don shi sai da sabi ya kawo na dasa kala kala kala kala da har da giya karkashin na giyan ne ya dan yi magana a kai duk da bai tsawaita ba amma dai magana magana ce da ɗalibin ilimi yake bukatar ya karanta irinta eh fiqh sunna mala albani ma ra'ayinsa kenan cewa ba na dasa bace cikin silsila da'ifa eh yayi magana akai cikin silsila da'ifa a dai ku je ku yi ku bincika mana dan yi karatu a kai dan rubuto wani abu da mutum yake ganin cewa kar ya kufce masa mai muhimmanci a rubuto kawo don mu tabbatar da cewa mutum ya bincika kuma ya samu ya samu fa'ida a kan matsala ya yi ma'am alaikun salam to yanzu dai karatu muke yi a gane a malan ya ce wa ma ya buka ba da zafi fil uruki wal lahmi fa huwa tahirun wa illa wa ma ya buka ba da zafi abinda kuma yake saura bayan an yanka dabba fil uruki a cikin jijiyoyi wal lahmi da cikin nama fa huwa tahirun wannan jinin mai tsarki ne ba matsala a soya da shi kawai wani lokaci masu sai ka ga naman ya fi abincin ya fi daɗi idan sosai za ka ga naman da jininsa ya tsotse eh bai cika gyara miya ba kamar a ce naman da jininsa yana nan a jikinsa ke sa naman layya ya naman da aka jika shi a ruwa jininsa ya tsotse ya ɗan kumburan nan ba shi da daɗi a miya baya gyara miya sosai amma yanzu in ka tuna naman ka na layya idan aka yi layya in aka dan yanke shi aka yi miyar abincin rana da shi eh da aka ji miyar ta yi kyau sosai to wannan dan jinjinin ne ai yana daga cikin hikimar shari'a da ta haramta mushe ai saboda jinin sai ya daskare gaba ɗaya ba shi da wani tasiri sai cuta amma in an yanka to zai saki eh طيب مالن يتي وإلا دم الشهيد عليه خاصة نعم ها هكذا وإلا دم الشهيد sannan na sannan kuma haka banda jinin shahidi wanda aka kashe a wajen yaƙi alaihi khassa shi ma jinin a gare shi shi kadai e ba ana nufin jinin shahidi shi ba najasa bane dan aka kuita larbana a jikinku a tufafinku a ana nufin shi a gare shi yadda yake a cikin jinin sannan a haka za a binne shi ba na jasa ba ne shi shi a gare shi walidhalika kana damu thalathatu aqsam malaka saboda haka ne ma kana damu thalathatu aqsam jini ya kasance kashi uku ne tahirun ka hadhihi almadhkurat jini mai tsarki kamar waɗannan da aka ambata sifa a jinin jinin dabbar da jini baya kwaranya mata sefa abinan hanta da kuma jinin shahidi a gare shi shi wa najisun la yu'fa an yasirihi da kuma jinin da najasa ne ba a yafiya ko da ga ɗan kaɗan ɗinsa kadamil kalbi wa siba'i kamar jinin kare da na namun daji wannan ko ɗan kaɗan ɗinsa ba a kuwa najasa ne gaba ɗayansa wa najisun yu'fa an yasirihi da jinin da kuma ake rangwame a kaɗan ɗinsa wa huwa ma siwa hadaini shine jinin da ba waɗannan guda biyu ba fasarar damu asluhun najasa kama bayyana sai jini ya zama asalinsa dai najasa ne kamar da muka bayani in ban da waɗannan da aka ambata wa qad ulima min hada malam yace to yanzu daga wannan za a san cewa wa mimma taqaddama da kuma abin da ya gabata annal kharija min badanil insani salasatu aqsamin to abin da yake fita daga jikin mutum kala uku ne najisun la yufa an yasirihi akwai najasa wanda ba a yin afuwa ga kaɗan ɗinsa kalboli wal ga'iti kamar fitsari da bayan gida wa najisun yufa an yasirihi da kuma abin da ke najasa ne amma ana yin rangwame ga ɗan kaɗan ɗinsa kaddami wa mata wallada minhu kamar jini da abin da ya haifu daga jini kamar ɗiwa ‘yar kaɗan shirka maki ɗan kaɗan walƙai al mazhab da kuma amai a bisa mazhabar hambaliya cewa ɗan kaɗan ɗinsa shi ma ba na jasa ba ne an yi afuwa wa kadhalika al madhi ala sahih hakan nan kuma mazi al madhi ala sahih malaita hakan nan kuma mazi bisa ingantaccen zance cewa kaɗan ɗinsa ba na jasa ba ne eh an ana yin afuwa ga kaɗan ɗinsa tunda ya zo cikin hadisin mukdad a wata riwaya yayyafi aka ce kaga ba abin da zai sa a yayyafi a najasa sai saukinta eh wa ma siwa zalika abin da duk ba wannan ba a jikin dan adam fa tahirun to mai tsarki ne karriqi kamar yawu wal busaqi wan nakhamati wal mukhati wannan duk abu ɗaya ne al busaq an nakhama almukhaf duka ana nufin wato kaki da majina eh kawai wasu suna bambantawa wanda ya fito daga kirji da wanda ya zo daga hanci wasu su ce albusaq wanda ya fito daga kirji annakhama wanda ya zo daga hanci almukhat ma wanda ya zo daga hanci amma duk takallufi ne dukkan su abu ɗaya suke nufi in ka ce albusaq kana nufin kaki ko kana nufin majina duk ana ambata har ma wasu sunaye ma ba ambata ba irin su albuzak irin su albalgam duk yana cikin sunayensu irin su annukha'a annukha'atu maimakon nukhamatu maimakon ma nukha'atu duk sunayensu wal arak da kuma gumi wa ma sala min alfami da abin da ya gangaro ta baki waktan naumi lokacin bacci wal uzunaini da abin da ya gangaro daga kunnuwa shi ma ko lokacin bacci ko ba lokacin bacci ba abin da ke gangaro daga kunnuwa wannan cikin kunne ai kunne akwai datti yana fitowa ba abin da muke daukan sa datti amma alal haqiqa wani likita ya ce ba datti bane wani abin ba datti bane ya ce garkuwa ce can cikin falo ne da yake da drum ɗinsa ko ganga ne a wajen kuma ba a san abin da zai isa wajen ya taba wajen so falo ne wangame mai empty saboda ya dinga ba da amu shi kuma wannan dankon da aka saka din an saka ne don kariyar wancan falon kar wani abu ya wuce so duk abin da ya zo zai wuce wannan dankon zai yi iya bakin kokarin sa ya ga cewa ya hana shi wucewa ya rike shi ba zai wuce ba ba zai isa wancan falon ba so ana matukar bukatarsa yace sakace shi da ake yi kuskure ne cire shi da ake ana masa kallon datti yace kuskure ne ba datti bane danko ne da aka ajiye don kariyar kunne yace shi da kansa yake karuwa da kansa yake karuwa wajen wanka haka ko kuma wajen shafar kunne nan za ka gane hikimar shari'a da ta yi umarni da shafar kunne lokacin wato duk lokacin alwala saboda ya ce shi abin ƙaruwa yake yi in ya ƙaru sai ya rinka turo wanda ya cika ruwa kuma da yake bin kunne ko na wanka ko na alwala shi ne yake yake zubar da wannan na baki bakin da yake zubowa shi yake fitar da shi na baki bakin da to wannan abin da kake gani yana fitowan ba na jasa bane ba eh ruwan dattin kunnen nan da muke cewa dattin kunne ba na jasa bane wa nahwi dalika malaysa da makamantan haka kamar hawaye wallahu a'lam na aina eh shine mana shine kafaffun ne wannan dattin kunne wannan din kunne dankon kunne ni na babu shi wa minan najasi ghairu ma taqaddama alhashisha almuskira yana daga cikin najasa yana daga cikin najasa wato ghairu ma taqaddama banda wanda ya gabata alhashishatul muskira wiwi mai sa maye wiwi mai sa maye ganye mai sa maye yana daga cikin najasa kaga in mun tafi akan cewa wato yawa in mun tafi akan cewa giya maye ce eh wallahu a'lam amma kamar da nace muku mas'ala ce da za ku je ku duba ta domin illa da ta sa aka haramta giya inda najasa ce ta sa aka haramta giya to kaga sai ta zama illa da duk wani abu mai kama da haka zai shigo amma illa shine maye Allahu ta'ala a'lam